sun zage su da yawa ba su gane ko ba kamar shata a cikin abu ya zazzage su da yawa amma ba su gane ba na'am إذ لا بد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش تجيش في نفسه وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق yace ba makawa shi baligi wato malamin balaga awwalan a karan fara tukuna dole ba makawa mana tafkiri fil ma'ani yayi tunani dangane da ma'anar da yake son ya isar allati tajishu fi nafsihi wadda take kai kawo ma'anonin da suke kai kawo a cikin zuciyarsa wa hadhihi yajibu an takuna sadika to anan gurin ya kamata ma'anan nan da take kai kawo a cikin zuciyarsa ya zanto da gaske ne haka abin yake yadda bakinsa ke faɗa da gaske ne haka abin yake a zuciyarsa yajibu an takuna sadikatan za ta qimatin ba yanzu idan mutum ya zauna maganan jarunta kaga jarunta ma'ana ce mai mai kima kyauta ma'ana ce mai amma idan mutum ya zauna maganan ina da yawan cin abinci wannan ma'ana ce mai kyau ne kyautai kaskanci ne to ya kamata ma'anar da adibi zai magana akan ta zanto ma'ana ce mai kima ita karan kanta kuma ya zanto da gaske ne akwai ta a cikin zuciyar kaɗan ko da yake na ga wani rubutu da professor Raiji Soje yi na littafin sa dinnan kafin tazawwaqul adab yana kokarin ya nuna wannan madar masadakiyya ba lalle bane ya zanto masadakiyya fi mizanin shar'i masadakiyya a zuciyar shi adibi ko da abin shi a wurin sa gaskiya ne wannan da gaddin nazari an ra'ayi shari'a ko an-nusus shar'iyya wannan abu ne daban to wannan kuma wani abu ne daban shi ma kuma hakikanin gaskiya suna bukatar ma'anar ta zanto gaskiya ce a cikin zuciyarka sannan kuma tana da kima a wurin masu hankali ba ma'ana ce wadda dama ba ta da kima ba an fahimta ko wa kowa wato kuma tana da karfi ya zaharu fiha asarul ibtikar irin wanda tasirin al-ibtikar gwaninta zai bayyana fiha a cikin zancen wa salamatin nazari da kuma kyakkyawan nazari duka karanta nan gurin wani ne nake karantawa dai وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن تركيبها.
وتي ده سلامة النظر سلامة النظر وتكيكاو النظر ودقة الذوق ده ɗanɗano wanda yake mai zurfi fi tansiqil ma'ani wajen jeranta ma'anoni din wa husnul tartibiha da kuma wato kyawun jerin da aka yi musu daga wannan ma'anar zuwa waccan daga wannan ma'anar zuwa waccan ma'ana ka faɗa abin da idan ka kwatanta abu da abu a samu akwai dangantaka a tsakanin ina fata an fahimta idan ka cewa ai kai wani teku ne wani kan ai teku ne wani kan ai baharu ne me kake nufi kyauta wannan in ya zanto mai kuɗi ne kace masa teku ne kana nufin kyauta ne amma idan mutum mai karatu ne kace ai teku ne me kake nufi yawan ilimin sa kaga kowa zai da kai ta wannan sankar ma'anar ina ba da an fahimta amma idan ka zo kace wani kan ai kududdiji ne ina ga bai ma'ana ba sosai bai ma'ana ba sosai idan kuma ka zo ka ce wani kan ai mashi ne kaga akwai magana ta mai a cikin tattalifi jarumta ko shakka babu wani kan ai zaki ne da akwai magana game da shi ta jarumta to kaga dole na ma'ana ce mai kyau to ka isa kuma wani kan ai kare ne to kaga akwai lokacin da suke yaban mutum da kare saboda cika alkawali saboda cikin dabbobi ma mai cika alkawali irin irin da kare to amma kaga wannan ma'ana ce wanda za a hango ta a kusa ba ta da tasir mai saurare ba don koyo ba saboda munin kare din ko kuma kankancin darajar sa shi yasa suke ganin ma ba wata ba wata sifa da ya kamata a yi a kwatanta mutum da ita a jikin kare kawai a kyale shi in ma yana da cika alkawali ya rike kayansa a nemi wani abin da ban mai cika alkawali ban da shi amma kaga idan kace ai wani kare ne ba ya zaka zage shi sai abin da kake cika alkawali kaga ai sai kai dogon bayani da sharhi kafin a yadda to wannan baya cikin balaga balaga dole kai nazarin kalmomin da ma'anar da kake son ka faɗa ta dace ko ba ta dace ba ina fata an fahimta sai ce ne فإذا تم فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة المؤثرة المؤثرة الملائمة فإذا تم له ذلك إذا دو أبن مكة فتايا لغا يا تكا يا باطي تترد في سلامة النظر دقة التنسيق حسن كذا كذا كذا رسول رمسو عمد إلى الألفاظ ثم سي كركة أكا لرسا زوا لفظة الواضحة وأن تتكي نصر لي تفكر معنا كما يدنا فأنا با مسيح يتكاو غريب جر كلمة با ودزي أندو بقامس almu'assira waɗanda suke da tasiri a zuciyar mai saurare almula'ima waɗanda kuma suka dace فألف فألف بينها تعريفا يكسبها جمالا وقوة يكسبها
يكسبها جمالا وقوة yace daga nan kuma sai sai yazo ya jeranta su su waɗannan kalmomin fa'allafa bainaha ya jeranta tsakanin su ta'alifan yuksibuha jamalan jerantawa da za ta ba su kyau wa kuwa da kuma karfi karfin ma'ana ba ma'ana mai rauni ba
فالبلاغة ليست في اللفظ وحده وليست في المعنى وحده ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين ووسم ووسم تجانبهما a ce kaga balaga ba lafazi bane kadai balaga ko wala sabdil ma'ana wahdahu ma'ana kuma ba ita kadai wuce balaga walakin na hasidi ta balaga asarun lazimun li salamati da alifi hazaini wa husnul tijamihima tasiri ne wanda dole ya lazunta waɗannan ababen guda biyu lafazi mai kyau ma'ana mai kyau kuma ya zanto suna tare da juna su biyu wa husnul tijamiha da kan zubin da aka yi musu ko dacewar su da zubuwar su da juna shine husnul intijam ba da haza بعد هذا يحسن بك أن تعرف يحسن يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المطلوب مم.
في ألفاظ مؤلفة مؤلفة مم.
على صورة تكون أقرب لذيل الغرض المقصود من الكلام مم.
وأفعل في نفوس سامعيه وأنواع الأساليب نعم.
ثلاثة.
أنواع الأساليب ثلاثة yanzu ya riga ya gama magana akan fasaha ya gama magana akan kuma balaga yanzu kuma zai shiga al-uslub to bayan wannan kuma ya hasunu bika an ta'rifa shay'an an al-uslub ya kamata ka san wani abu game da uslubi uslubi shine salon magana ka ita salon magana ka san kowane mutum akwai salon magana sa akwai wanda salon magana sa mai zafi ne an wani zai magana cewa mai zafi ne akwai wanda salon magana sa mai sanyi ne to kaga wannan duk uslubi ne na magana mai sanyi ko mai zafin rai ko mai sanyin rai da yawa an fahimta ko ma'ana ne za mu fahimci mai uslubi nan gaba alladhi huwa al-ma'na al-masub fi al-fazil fi uslubi ko salam zance huwa al-ma'na al-masub fi al-fazil ita ce ma'ana wanda aka riga aka kera ta cikin lafuzza al-masub kenan wanda aka zuba fi al-fazil cikin lafuzza an gane ko mu'allafatan ala suratin takunu aqrab min al-gharad al-maqsud wato lafazan da suke a jere da juna ɗaya bayan ɗaya cikin jumla kenan ala suratin a bisa ga wata sifa takunu aqrab min al-gharad al-maqsud wadda ita ce za ta fi kusantarwa zuwa ga dacewa da manufar da aka nufata min al-kalami da zancan me yasa kai zancan to ka- ka kera zancan a wata sifa da za ta sa ma- manufarka ta yin zancan ta ci nasara da wuri shine ne shi da uslubi wa af'ala fi nufus samihi kuma za ta fi tasiri a zuciyar masu saurare wa anawal asalibu salasa shi nau'i na uslubi salon magana kashi uku ne gashi nan zai faɗe su kowanne dai ban daya الأول الأسلوب العلمي وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى إلى المنطق السليم والفكر المستقيم مم.
وأبعدها عن الخيال الشعري مم.
لأنه يخاطب العقل وينادي الفكر مم.
ويشرح الحقائق العلمية مم.
التي لا تخلو من غموض وخفاء مم.
وأظهر ميزات هذا هذا الأسلوب الوضوح مم.
ولا بد أن أن يبدو فيه أثر القوة والجمال وقوته في خطوع في bayani بيانه ورسانة حججه مم.
وجماله في سهولة عباراته مم.
وسلامة الذوق في اختيار كلماته مم.
وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أخرج وجوه الكلام mumtaz wannan shine abin da ake kira al-uslubul ilmi ɗaya daga cikin asalib kenan na zance wa aktharu ihtiyajan ila mantiq ila mantiq salim wannan uslubi na al-uslubul ilmi yafi dukkan sauran uslubai bukatuwa zuwa ga al-mantiq salim wato magana kubutacciya wal fikr mustaqim da tunani da tunani mai kyau maganar lafiyayyar magana sannan kuma tunani mai kyau wa abadu anil khayal shi'ri yana nesa da abin da ake kira al-khayal shi'ri ka san mawaka sana da khayal khayal shine wato ka rinka yin ka rinka faɗin waɗansu kalmomi da kai kanka so kake ka bada hoton wani abin da a hakika kila babu shi ka ji an ce wani dawa da kai birni ne ma'ana abin da kila mawaƙin yake so ya ce a nan gurin lokacin da ya shiga daji saboda yawan dawakinsa da yawan mabiyansa da yawan barorinsa sai dajin ya zama mai birni to kaga a lokacin nan ai ya san cewa babu yanda za a yi daji ya zama birni amma dai so yake nuna yawan mutane da ke su kaga wannan shine alkhayal dan shi ba da hankalin dan adam da yake magana yana magana ce ta fi koma zuwa ga emotion din dan adam alkhayal tafi abin nan tafi motsa atifa din dan adam an gane ko to shi uslub al-ilmi ba haka yake ba uslub al-ilmi ba ruwan shi da ka so yake kawai ya faɗa abu ka fahimce shi kuma ka san ga yadda ya kamata kawai ba sai ya bi doguwar hanya ba wato adib yakan bi doguwar hanya kafin ya kai zuwa ga abin da yake so ga uslub al-ilmi kuma yakan tafi kai tsaye dan ka fahimta ina fata an fahimta لأنه يخاطب العقل دين أنا مجانا ده هنكلي لي وينادي الفكر ينا مناجاتي سكاني في تنانين دان أدم ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض ينا قصرين شرهم وطن سأل أمر عن علمي وطن دباسا كتوا دقا الغموض واتو لكتي وخفاء دكما بويوة kamar yanzu wani bai san taimawa ba sai ka zo kana bayanin taimama kaga za ka yi amfani da uslubi da zai fahimta a hakikanin taimama tsarki ne amma ake yi da kasa ba da ruwa ba kaga ka nuna menene tsarki ne to da kace tsarki ne sai kake cewa amma ake yi da ƙasa ba da ruwa ba ai dama ya tabbata a wajen sa sanin tsarki ana yin sa ne da me amma yanzu ana yi da ƙasa ba da ruwa ba amma da ruwa din imma dan rashin samun sa imma ya samu kuma akwai matsala kaga duk wannan sai ka faɗi taimama me matsayin ta tsarki kuma ka faɗi sababban da suke sa a yi ta shine rashin ruwa ko kuma ga ruwa amma akwai matsala sai kai bayanin siffar yadda ake yin ta cikin minti kaɗan sai mutum ya fahimta wannan shine rasulul ilmi sharhin hakikanin abu yadda yake kaga shi ba so kake kai gwaninta ba amma shi sauran usulubin da ba na ilimi kamar usulubul adabi da zai nan gaba shi gwaninta yake so idan kai wannan kai magana ta gama garin mutane wanda da haka ya kamata kai ba sai ka dauki doguwar hanya sannan har ka zo kan abin wanda usulubul ilmi ba haka yake ba duk zamu gane wannan idan mun shiga cikin karatu sosai sosai na'am eh wa azharu muzatil hadha al-uslub al-wudu' mafi fitowar abinda wannan usulubi ya fice da shi shine al-wudu' wato bayyana zance a fili wala budda an yabdu fihi asr al-quwwah wal jamal amma tare da haka fa kada ka dauka kuma ana son kai amfani da kowace kalma ko mai rashin dadin ta tunda shi ba adan zance ake ba a'a dole shi ma ana bukatan a sami tasirin karfin zance da kyawun zance a ciki wa quwwatuhu sai dai karfin zance a cikin uslub da ilimi ba dai take da karfin zance a cikin al-uslub al-adabi ba domin kowa da ke cikin al-uslub al-ilmi fi futu'i bayani cikin bayyana dalilin sa ka kawo hujja kwakwara kamar yanzu wani yazo ya ce da kai mai hukuncin khabar al-ahad shin ana kafa hujja da shi fil aqida da fi shari'a ko kuma sai fi shari'a la fil aqida sai ka ce aya ai khabar al-ahad ana kafa hujja da shi shari'a wa fil aqida sai ce me dalilin ka sai ka ce hadisin mu'az lokacin da manzon Allah ya tura shi yamma yace da fi innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ina fata mun fahimta fa yana ma dawo laka bidalik fa akhbirhum bi anna Allah farada alaihim khamsa salawati fi kulli yawmin wa layla fa yana ma dawo laka bidalik fa akhbirhum bi anna Allah ta'ala farada alaihim sadaqatan tuqadu min aghniyahim fa turaddu ala fuqaraihim ila akhir alhadith kace wannan ita ce hujja ta kan cewa wato khabar al-ahad yuhtajju bihi fil aqida kama yuhtajju bihi fi shari'a sai ka kawo hadisi ina inda mahallu shahri yake cikin hadisin da manzo Allah ce falikun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kaga wannan ai bayani ne a fili to wannan idan ka haka uslubul ilmi ka ci nasara ka kawo magana ka ce haka take ka kawo dalilin a sarari kowa ya gane eh wannan dalilin yana da alaka da abin da ka faɗa ina fata an fahimta bayanin shine yake cewa wato fito bayanihi wato bayanin ya fito fili wa rasana su hujjajihi da kuma karfin hujjarsa rasana shine karfin abu wa jamaluhu fi suhulati ibadatihi wato kuma jumlolin sai zanto masu saukin fada ne ba ta aqidi a cikin su yanzu kaga gaba ɗaya littafin muktasar khalil ba usulul ilmi bane ba wannan bai kamata ba littafin fiqh a rubuta shi haka amma littafin risala ko shakka babu usulul ilmi ne dan kana karantawa dalibi yana fahimta amma a cikin muktasar khalil kaga an kawo fi'ili a nan gurin sai bayan su tsara biyu ko uku a samu fa'ilinsa wanda ya kamata ana faɗin fi'ili a faɗi ne fa'ili kai tsaye in ma an samu wani abin da zai raba tsakanin su to zan ta wannan bihi ne kila kalma ɗaya ko biyu kawai amma sai a kawo fi'ili a nan gurin dunnan abin da ake fito don su tura biyu ko uku ko sama da haka duk jumla ta ita rabiya sannan fa'ilin a can gurin wannan yuta wa nas fi haisa baisa kamar da laraba suke cewa wato yana jin mutane cikin rikici haisa baisa ma'ana sai mutum ya kasa gane zancen gaba daya ko a kawo al-istisna a nan gurin can al-mustasna min hudun yana wata unguwa daban yaji ai wannan ba uslubin uslubi ne wanda ke gaskiya ba na ilimi ba amma gaskiya idan ka dauki risala zaka samu salisa ahlari akwai salasatul uslub a ciki ina fata an fahimta to haka duk duk idan magabata na da haka suke zancen su zaka ga uslubin su mai sauki ne saboda ilimi kawai suke son su baya idan ka dauki mugunin ibn qudama kana karanta kai ga baka baka da wani rikici ka fahimci fiqh wa sauƙaƙe idan ka dauki az-zakhira kaga cewa dan malikiya ne ai na al-qarafi sai kana karantawa ba wani ta'kili mai yawa idan yadda zaka samu a cikin kutubul mutaakhirin ina da faɗin mutaakhirun na kasa kasa da yawa din na'am
وجماله في سهولة عبارات عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب نزول الكلام.
yake cewa kyawunsa cikin sauƙin kalmominsa ne kalmomin za ka samu masu sauƙi wa salamata zauƙi fi ikhtiyari kalimatihi kuma za ka samu wanda ya zancen yana da zauƙi lafiyayye wajen zaɓen kalmomi wa husnul taqriril ma'ana da kuma yadda ke tabbatar da ma'anoni kyakkyawar tabbatarwa fil afhami a cikin hankulan mutane da fahimta su min aqrabi wajhil kalam yana sanya ba hanya mafi zama kusa isar maka da zance ba sai ya bi doguwar hanya ba mafi zama kusa ya isar maka da zance fa yajibu فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاستيراد مم.
وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء مم.
حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود مم.
وحتى لا تشبه لا تشبه مثارا للظنون مم.
ومجالا للتوجيه والتأويل yake cewa fa yajibu an yu'na fihi bi ikhtiyar al-alfaz a uslubi na ilimi ya kamata a damu da zaben lafuzza al-wadiha na fili as-sariha wato wadanda suke na sararin fi ma'anaha al-khaliya min al-ishtirak wanda galibin lafazin zaka samu ma'ana ɗaya kawai ke dauka kai kai ta kawo lafazi mai daukan ma'ana biyu ko uku lokaci guda dan sai ka sa a shirye cewa to me kake nufi kila kaza yake nufi kila kaza yake nufi al-mushtarak cikin lafazin larabci shine lafazin da yake daukan sama da ma'ana daya to uslubul ilmi ba a san kai ta kawo lafazan da ke akwai istiraki a cikin su wa an tu'allafa hadhihi al-alfaz fi suhulatin wa jala a jeranta waɗannan lafazza a cikin sauki da kuma fitowar zance fili hatta ta kuna sauban shaffan lil maqsud hatta zanto tufafi ne shaffan lil maqsud wanda yake bayyana maka da ake so wato tufafi ne na ma'ana amma tufafin da yake shaff tufafin shaffaf shine wanda yake baya sutarce abin da aka rufe ga ma'ana a ƙasa ga lafazi to amma lafazin ya zanto mai shara yadda dandana za a gane ne ma'anar abin da yake ƙasa abin da yake nufi kenan wato dandana ya zamanto an fahimta da wuri ba tare da an sami wahala ba kenan wa hatta la taku wa hatta la tusbiha misalan lizunun kuma ya zanto lafazan ba su wayi gari a matsayin misalan lizunun sun tayar da zace zace ba dai idan ka kawo lafazi mai ɗaukar ma'ana biyu ko uku sai a yi ta zace zace wata ma'ana kake da shi an gane ko wa majalan littawjih wa ta'wil sai ya zanto wani fage na aita tawjihin maganar ka kila kaza ke nufi wa ta'wil da kuma kokarin tawili wani ya kawo tawili mai kyau wani ya kawo tawili mai kai ka kai ka kawo wannan rikicin in ka faɗi magana sarari kaga ba a buƙatar wani dogon tawili wannan dai abin da yake so ce in za ka yi rubutu akan tayammuma akan sallah akan sira akan tafsiri akan hadisi to irin uslubin da ya kamata kai amfani da shi ba gwanin tantance ake magana ba isar da ma'ana ta hanya mafi kusa kuma da uslubi mai daɗi kuma da kalmomin da galibi ma'ana ɗaya suke ɗauka in kuma har ka faɗi wata kalma da kake nufin ma ɗauka ma'ana biyu ka ɗan yi sharhi koya ina nufin kaza saboda so ake kawai ka isar da haqa'iq ilmiya ba gwanin tantance ake bukata ba a wajen rubuta sira wajen rubuta balaga wajen rubuta tarihi da sauransu mhm ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب mhm إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو موجزا من ميزاته yake cewa ya kamata a nisanci attanashi nisanta kenan wa yahsulu ya ya- yana da kyau attanashi anil majaz nisantar majazi wato kai ta kawo kalmar majaziya ba haqiqiya ba don sai ka sa a yi ta tawili kuma a cikin zancen ka wa muhassinatul badi kuma a nisanci abin da ke kira muhassinatul badi za mu san wannan muhassinatul badi a cikin wannan littafin yana daga cikin karshe karshen abin da za ka karanta a littafin في هذا الاسلوب cikin wannan usulubi na ilimi ba a san kai ta kawo mahasanatul badi'iyya kamar wani adduba kamar wani aljin da sauransu illa ma yaji'u min zalika afwan sai abin da zai zo ba da niyya ba kawai fado waya a cikin bakinka kaga wannan ba ba ba kana fatin shi bane baka kawo shi mhm min gari an yi masa aslan min usulihi ba tare da yayi yawa yadda zai shafi asalin uslubin ba tunda asalin uslubin alwudu idan ka kawo almahsanatul badi'iyya da yawa to ka shirye shi daga wannan asalin aw mizatan min mizatihi ba tare da ya rufe wata miza daga cikin mizat ɗinsa ba abin da yake fice da shi amma tasbihul أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام مم.
وتوضيحها بذكر مماثله مماثلها فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول مم.
ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع da kyau yace amma tasbihi kuwa wanda shine farkon abin da zamu karanta a wannan littafin tasbihi a cikin abin da ake kira al-uslubul ilmi kaza ka kaza ko kaza ka siffanta abu da wani abu da wani abu allazi yuqsadu bihi ta'rif taqrib al-haqa'iq wanda maqsudin ka shine ka kusanto da haqa'iq yadda suke a sararin ilal afham zuwa ga fahimtar mutane wa tawdihuha da bayyana su bi zikri mumathiliha ta hanyar fadin abin da ya kama da su fa huwa fi hadha al-uslubi hasanun maqbul yana da kyau ka kawo at-tashbihat a cikin ne الاسلوب العلمي ولسنا في حاجة أن نلقي عليك أمثلة لهذا النوع إذا بانا بقاتا سنة كاو بك مثالي نما أكي كلا آه الأسلوب العلمي فكتب الدراسة التي كتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب Aha, yace gaba ɗayan littattafai na karatu na makaranta da suke hannunka a wannan tsarin suke tafiya al-uslub ilmi ne uslub ta'limi ne ba wai uslubi ne na balaga ba dai ina karanta littafin fiqh fiqh a mustalah al-hadith kaza da uslub ilmi ne galibi ba sai na kawo maka misali ba abin da yake so ce kenan sai al-uslub al-adabi wanda akan shi zamu tsaya idan karanta mana mu ji ko da na
الثاني الأسلوب الأدبي والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته مم.
ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع مم.
وتصوير دقيق وتلمس الوجود الشبه الشبه.
الشبه البعيدة بين الأشياء مم.
وإلباس المعنوي ثوب المحسوس وإظهار المحسوس في في صورة المعنوي na biyu shine al-uslub al-adabi wal jamal abraz sifati yace shi bayar da kayan zance shine mafi fitowar abin da ya fice da shi a samu zance kayatacce mai ban sha'awa ka ji kana sa mutane murmushi da bashasha an gane ku abraz sifati kenan mafi fitowar sifofinsa kenan al-jamal wa azharu mayyizatihi shine kuma mafi bayyanan mizatinsa abin da yake yin fice da shi akan sauran wa man sha'u jamalihi ma fihi min khayalir ra'i idan ku kana son ka san wato asalin jamal asalin kyawun da ke cikin al'uslubin al'adabi ma fihi shine abin da ke cikin sa min khayalin ra'i kyakkyawan khayal wato ka siffanta abu kamar ido na ganin shi kuma hankali ne kawai ke hararo shi zai buga misali akan sa ka gani ka ga an siffanta abu kamar kamar ka iya taba shi da hannu amma kuma a hankali kawai ka hararo shi shine kyakkyawan khayali Ka- ka- ka- kamar wanda wanda yake cewa menene دان إلى أيدي الأفاة وشافع عن كل مد في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة الصارين جد قريب معناه سوى gashi a kusa gashi a nesa sai ka ce ya zai haka ai tufka da walwala ne in yana kusa baya nesa in yana nesa fa yake cewa yo ai kamar wata ne gashi yayi kola da yawa amma haskensa kuma yana kusa to kaga abin da yake nufi da gashi a nesa shine babban matsayi da yake da shi wanda la yudahihi la yudanihi ahad gashi a kusa kuma shine yawan mai yawan kyauta kaga wannan khayal ne haka ya tafi da kai haka da nesa da yawa ya za a yi kaga da ya kawo maka abin ya ga ba za ka gane ba sai ya kafa maka hujja da abin da ka san yana iya yiwuwa Eh. sai ce ne wa- wa taswirin da da suranta abu kyakkyawar surantawa wa talabbusin li wujuhi shabahi da kokarin binciko hanyoyin kamanceceniya tsakanin lamurra tsakanin kaza da kaza alba'ida hanyoyin kamanceceniya din na nesa bainal ashiya a tsakankanin al'amura an gane ko wa ilbasul ma'anawi saubal mahsus abin da yake ma'ana ce ba a ganin shi da ido sai ya sa masa riga ta abin da a iya taba shi da hannu a gan shi da ido wa izharul mahsus fi suratul ma'anawi abin da kuma da ido ake ganin shi ko a taba da hannu sai ya sa maka shi a cikin abin da ma'ana ce take hararo shi ta zuci ba a haka yake ba wato wannan da shi da al-uslubul adabi zai bada misali har sai ka fahimta sai ce me فالمتنبي لا يرى الأمة الراجعة كما يراها الأطباء أثرا بدرا- بدراثيم تدخل الجسم Mm.
فترفع حرارته hara eh fatarfa hararatahu فترفع حرارته وتسبب له رعدة وقش وقشعريرة wa qusa'ira وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا ولكنه يصورها كما تراها في الأبيات الآتية yace yanzu mutanabbi la yara al-humma ar-raji'ata al-humma zazzabi irin zazzabin da yake zuwa ya dawo ya je ya dawo kaga da ranar lafiyar ka kalau amma da yamma ta yi fa